ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan rajab hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 wanda shine ya yi daidai da ashirin ga watan uku shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir masallacin da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'a littafi ne wanda babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na 42 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna nan dai a cikin bayani akan wato al'amarin da ya shafi jana'iza da kuma makabarta to a satin da ya wuce malam ya karantar da mu wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarƙashin hadisan mun ji bayanin irin yadda sunnar annabi ta gudana sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi likafani da kuma ɗaukar gawa zuwa makabarta akwai ainihin wato mustahabbanci kwarai na likafanin da za a sanya mamaci ya zama fari wannan an so haka kwarai shi yasa wannan sunna tana ta yawo ta yaɗu ko'ina shi yasa duk inda aka yi mutuwa sai dai in an rasa farin amma duk kowace ƙasa in ana abin nan suturar gawa to za ga ana ta'amuli da farin tufafi a matsayin da kafani amma wannan idan an rasa sai ya zama sai wata kala to babu laifi a iya amfani da abin da ya sauwaka domin addinin musulunci addini ne na sauƙi addini ne na rangwame ko da ya ce a yi abu to yakan alakanta yin abin da samun iko idan ba iko to sai kuma ya ba da wani alternative da haka a nan ma akwai alternative son samu farin tufafi ya zama likafani an rasa farin tufafi to wanne aka samu aka ce sai bulu ko kore ko wani abu mai kama da haka sai a ce to ai amfani da shi haka hadithi ya tabbata a cikin bukhari daga uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda ta ce shi dai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam an yi masa likafani ne a cikin lifafa guda uku kuma lifafan nan guda uku dukkaninsu farare ne sannan kuma shi kansa yadin an saƙa shi ne a ƙasar yaman a cikin yaman ɗin ma a cikin wani gari da ake kiransa suhul kuma tufafin nan an saƙa shi ne da auduga sannan kuma ta gaya mana cewa a ƙarashen hadisin babu rawani babu ainihin wato riga haka likafanin aka shimfiɗa lifafa guda uku aka naɗe ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kan likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanya masa rawani ba ba a sanya masa riga ba ba a sanya masa kwarjalle ba wanda kuma wannan shi ya fi dacewa ina fata gane sannan malam ya karantar da mu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da gaggawar da masu daukar gawa ke yi zuwa makabarta to anan yace hadisi ya tabbata daga bukhari hadisin abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku gaggauta janaza ku gaggauta kai janaiza domin idan janaizan nan ko ku gaggauta kai gawa kabarinta idan mamacin nan ya zama mutumin kirki ne to kar ku yi masa bakin ciki kar a tsaya wani bata lokaci alheri ne za ku kai shi zuwa gare shi da haka har ma yakan ce kaddimuni kaddimuni ku yi maza ku kai ni ku gabatar da ni kan ku yi jinkiri amma da yake ba ma ji shi sa sai a ce sai wane ya zo a jira ba za a yi kaza ba sai lokaci kaza a ba za ma a yi masa sallah ba sai karfe kaza mutane sun yi kaza sun yi kaza to idan wannan gawar ko wannan mamacin mutumin kirki ne mutumin arziki ne to bai ji daɗi ba ba a kyautata masa ba da aka yi masa jinkiri domin abin da zai tarar ya fi alheri sama da abin da ake jinkirta shi a kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuma wannan mamaci mugun mutum mugun bawa ne ba na gari bane to me amfanin ku dinga zama da gawar da sharri ne zamanta a cikin ku kaga dai kowanne akwai maslaha idan nagari ne a gaggauta a kai shi don alheri za a kai shi zuwa gare shi in kuma mugu ne to mai amfanin zaman mugu a cikinku an fahimta shi za annabi ya ce wa in takusiwa zalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum idan mamacin nan ba mutumin kirki bane to kuma sharri ne za ku rabu da shi ku sauke shi da kan kafadun ku sallallahu alaihi wa sallam to duba da haka sai malam yayi dogon bayani satin da ya wuce cewa to yaya saurin ko gaggawar ya kamata ta zama tunda an ce a gaggauta kai mutum in ya mutu shin irin gaggawar da za a dinga sauri ana tuntuɓe wani lokaci makara tana ne wata sulluɓe ta saɓule daga hannun mutane ta yadda yara ko kuma ainihin wato dattawa za su kasa bin wannan gawar ko kuma a'a sanda za a tsaya yi ana tafiya kamar ba za a tafi ba to malam ya karantar da mu ya ce komai khairul umuri awsaduha mafi alherin al'amura shine tsaka-tsakiya kar a yi saurin ta yadda za a gajiyar da gawa a gajiyar da masu rakata kar kuma ya zamanto an yi sanda ta yadda zai zamanto ta yawa ba a iya kaiwa zuwa ga inda za a je ba a kan kari da aka sai ya zamanto a yi tafiya ko kuma a yi sauri ba tafiya ba sannan kuma ba sassarfa ba wannan shi ake nufi da asiri ubil janaza domin wani lokaci gaggawar kamar yadda muka karanta satin da ya wuce takan yi yawa yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato as-saffu fi salatil janaza yin sahu a sallar janaza a daidaita sahu kamar irin yadda muke yin salloli ne yau da kullum saboda hadithin ata ata'u yace ya ji Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa sahabbansa labari yace a yau din nan wani salihin bawa mutumin kirki daga habasha Allah ta'ala ya masa rasuwa ya cika da haka ku tattaro ku zo mu je mu masa sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai sahu ba ɗaya ba ba biyu ba aka daidaita sahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba wa nahnu sufufun mun yi sahu ba ɗaya ba ba biyu ba sahu da yawa har shi kansa mai ba da labari jabir dan abdullahi ya ce ni kaina ina sahu na biyu kaga akwai sahu na uku da wasu a baya to wannan yana sunnanta cewa in za a yi sallar janaza ya zamanto an yi sahu kuma sahun ya zamanto an yi shi da yawa kar a yi kwaya ɗaya inda ba ko yanayin mutanen da ba su da yawa bane zai sa a yi sahu ɗaya sai a yi sahun da dama sannan kamar yadda muka karanta wannan yana nuna wato salatul ga'ib ta halatta domin shi wanda aka annabi yake ba da labarin ya rasu a habasha ba ɗauko gawarsa aka yi daga habasha aka kawo ta madina annabi ya masa sallah ba yana can habashan amma salihin bawa ne mutumin kirki wanda ya ɓoye imaninsa da haka ya mutu ake zaton ba lalle mutanensa su yi masa sallah ba tun da sarkin habasha ne so saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara mutane a sahabbansa suka yi masa salatu ga'i to mun tattauna da ku a satin da ya wuce game da yadda malamai suka fuskanci wannan matsala suka ce wasu suka ce iya najashi wannan salihin bawa daga kansa an rufe salatul ga'ib ba wani magana salatul ga'ib wasu kuma suka ce a'a salatul ga'ib tana nan har yanzu za a iya mutum sallah a nan garin bayan shi kuma ya mutu a wani guri wasu kuma sai suka shiga tsakiya suka ce a'a ana iya yi masa sallah ya danganta idan can inda yake ba a yi masa sallah ba idan ana tunanin ya mutu a tsakiya arna inda ba musulmi gawar ta su kila kone ta ma aka yi ko wani abu mai kama da haka to nan yan uwansa za su iya haduwa su yi mai salatul ga'ib amma in har an tabbatar da cewa an yi masa sallah a can to tunda akwai yan uwa musulmi sun sallace shi a can kaman babu hikimar a yi masa sallah nan ina fata an gane to wannan shine abin da ya gudana sannan idan za a yi sallar gawa a ina za a tsaya to shi ma akwai tattaunawar malamai wasu suka ce kaman malikiya suka ce idan mace ce liman sai ya tsaya daidai santa kanta idan namiji ne kuma sai ya tsaya a tsakiyarsa wasu malaman suka ce a'a akwai hadithi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta mutu wajen haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata sallah ya tsaya a tsakiyarta kaga kenan ba wai a daidai kanta zai tsaya ba a tsakiyarta zai tsaya da haka wasu malaman suna ganin su kuma a kowane bangare na jikin mamaci aka tsaya yayi ko daidai kansa aka tsaya ko tsakiyarsa aka tsaya ko daidai kafarsa a dai sa shi a gaba a fuskance shi a yi masa sallah wasu kuma suka ce idan mamaci ne to a tsakiyarsa za a tsaya domin ga wata mace ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a tsakiyarta to sannan sai kuma wani abu da ake in aka zo yin sallah kuma shi ita kanta gawar sai a yi mata makaifa an gane makaifa ko sai a karkata ta a jingina ta a jikin bangon makara ita ma ta kalli alƙibla wannan babu wani hadisi ko wani nafsi da ya tabbata akan haka ai ba shi zai sallama ai shi ya gama sallah da shi zai sallah shine sai a tilasta masa kallon gabas za a ga wani lokaci ana ciki cikici da mutane ana cewa to shi ma a yi mai makaifa a yi mai makaifa wai makaifa shine sai a daidaita shi shi ma sai a jingina shi a jikin bangon makara sai ya kalli alƙibla yanzu ba magana da shi ya yi sallah ko ya kalli alƙibla ba ku ake bukata ku yi masa sallah da haka yanda yake a kwancen nan an sa shi yana kallon sama haka za a yi mai sallah kar a yi wani karkatar da shi a ce ya kalli alƙibla ku ne aka ce ku kalli alƙibla ku rayayyu amma shi tasa ta ƙare ya mutu yanzu sallatarsa za ku yi masa addu'a da fatan Allah ta'ala ya sa ya dace kenan kawai to shi sa nake gaya muku ba abin da mamaci ya fi so sama da aikoyi da annabi wajen jana'izarsa wajen gawarsa domin a lokacin duk abin da aka rakito wanda ba zai taimake shi ba shi ba ku taimake shi ba don wani lokaci wa'annan al'adun da suka shigo cikin harkar jana'iza da al'adu da bidi'o'i ba sa taimakawa mamaci shi mamaci fa a lokacin abin da ya fi daidai da shari'a ya fi kowa son sa a lokacin domin ya je inda za a yi masa hukunci da wannan abin da aka duk wani ai an saba yana kaza ai munan haka haka muke yi ko kuma a kaza kaza an shigo da wasu abubuwa ba abin da zai taimakawa mamaci a cikin wannan shi sa babu laifi kai bayanin kai ga yanda za a yi masu jana'iza in kawo mutu to kawai a yi maka kaza a yi maka kaza ko a nemo su malam wane su malam wane su zo su tsaya su tabbatar an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gawanka kama tun daga yi maka wanka har yi sa ka a makara har yi maka sallah har zuwa abun ne ka a makabarta to in mutum ya haka ya taimaki kansa in ba haka ba haka za ka mutu aikinka ya tsaya akawun ɗinka ya zama doma ya tsaya yanzu ba in ba wasu ayyuka na alkhairi da annabi ya ce in mutum ya mutu ya bari za su ci akawun ɗinsa zai ci gaba da ainihin wato ci gaba da samun ainihin wato alat ba to kaga an samu matsala yanzu sai ya zamanto bayan mutum ya mutu yanzu ba shi ne zai amfanar da rayayyu ba su ne za su amfane shi to kuma ba yadda za a yi su amfane shi sai in sun yi masa abin da ya dace da addini shi yasa yanzu aka ce ku yi masa ku sauke masa ku yi masa addu'a ku sauke masa qur'ani da shafa da dala'ilu a biya ku to yanzu kaga ita kanta addu'a ba a biyan mutum yanzu ka siyar da abin da baka da iko yanzu kai kanka wannan kudin da ka cika akwai garin an ce kai addu'a biya ka ita kuma addu'an nan baka da ikon amsa abin da ka roƙa Allah ne ya ga dama yake amsa ina fata an gane to shi ma za ga wani lokaci sai a zo a ce a sauke wa mutum karatu shi ma gaba da a sauke wa mamaci Qur'ani za ku ji a can gaba wani lokaci kamar yadda dan fodiyo zai kawo nan ba taimakon za a kai ba domin duk ayat da kuka karanta akwai za mu karanta muka je gurin za ku ji sai an tashe shi to ka faji ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kai aiki da wannan ayar yana nan yana ta gumi ya zanzara ido kuma sai a ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina to kaji kuma wata aya ta gaskiya kwayari malam kan kwayari ana ta kuna ta tilawa anan kuna ta zazzaga masa shi kuma ana can ana ta tambayarsa duk ayar da aka karanta to kaji to kaji kaji kuma alaran ma ya jawo wata aya ko to ita kuma wannan ba to ku kuna ganin kun ayagaza masa kun taimake shi ku cika masa ku taimake shi da lada ko wannan abin zai belin sa kuma kun sa shi kun sa shi ana ta tuhumar sa to shi yasa mu yi kokari mu fahimci addinin nan da kyau mu yi kokari mu tsaya iya inda addini ya ce mu tsaya malam mai lahallari fa ya gama magana fa wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi addinin nan ba a karambani a cikin sa addinin nan fa ba fa ya kamata a cikin sa ka ce ai ina ganin ya dace a yi kaza ko ya kamata a yi kaza wanda duk in ka duba wa sallar gawa da abin da ya shafi jana'iza duk irin wa'annan abubuwan sun shigo kawai wani yana can gefe ina ganin kamata ya yi kaza to kamata ba maganar kamata ya yi kaza a yi mai sai a tambaya a tambaya mai shari'a ta ce a guri kaza a ai kaza aka ce ya zo a littattafai ko a hadisi an ce a yi kaza to a yi masa wannan kawai ba wai wani ne zai zo idan kawai yana tsaye ya ce a a yi kaza ina ganin kaza ya kamata a ce to ai shi kenan a a ina fata an gane Allah ya sa mu dace قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم جعل القبر مسنما ندبا شهو عثمان دان فوديو الله ya ƙara masa rahama yake cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ja'alul qabari musannaman a sanya kabari yayi tozo kar a yi wa mutum kabari kamar irin na kabarin raka kusurwa hudu a yi lebur ɗinsa a shafe shi a sa kaza a sa'a a yi shi musannaman ya yi tozo irin yadda kake gani a makabartunmu na musulmi ko za a gan an zo sai a shashafi ƙasa sai a dinga tara ta haka ana ɗan yi zama ya yi tozo ba za a zo kawai a zuba to kaga irin wanda za a ce a je kabarinsu hadda wasu 'yan kananan duwatsu wani za a kara sai a cike duk inda ya yi tozan nan sai a yi lebur ɗinsa sai a sa tayal da gini da bulo sai a yi kusurwa hudu kabarin raka kenan gaje kabarin raka can wajen wajen abin nan abin nan wajen ya take da suna brigade to in kaje duk za ga kabarin raka irin wannan kaburburan ne to amma za a binne mutum a gyaɗi-gyaɗi me ya kai a yi masa kabari irin na kabarin raka na fata an gane da aka kabarin musulmi kamata da an gan shi an san wannan kabari ne yanayin shef dinsa kawai ya nuna kabari ne saboda ana so a yi ci ya yi tozo shine musannaman yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ya zama an yi masa an shafa shi ya yi tozo in dai ba ko wata larura kuma da za ta hana a yi masa haka ba nadban an so a yi haka wa fi sahihil bukhari hadithi ya tabbata cikin sahihul bukhari an abi bakr bin ayyash daga abubakar bin ayyash an sufiyan at-tammar daga sufiyan at-tammar annahu ra'a qabran nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman wannan bawan Allah sufiyan at-tammar yace ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama musannaman da tozo an masa tozo haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ma an masa tasnim an yi masa shape din kamar tozo haka na fata an fahimta haka sufyanu tammar ya ce ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin imam bukhari cikin sahihin littafinsa kitabul jana'iz ya kawo shi babu ma ja a fi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin babin da ya zo game da yaya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wannan lafazi na Abi Bakar bin Ayyash daga Sufyanu Tammar annahu haddathahu ya bashi labari annahu ra'a kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman cewa ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an masa taslim ibnu hajar yake cewa musannaman ai murtafi'an ai ma'ana an ɗaukaka kabarin an ɗaga shi bai yi lebur da ƙasa ba zada abu nu'aym fil mustakhraj wa qabr abi bakrin wa umar da kabarin sayyidina abubakar da kuma kabarin ainihin wato sayyidina umar kadhalika su ma duk kamar haka aka yi su wastadalla bihi ala anna al mustahab tasnimul qubur sai ya kafa hujja da wannan hadithin yace kaga abinda aka fi so kenan kabarin mutum ya zamanto an yi masa tozo wa huwa qawlu abi hanifata wa malik wa ahmad wannan shine maganar da imamu abu hanifa ya faɗa imamu maliku ita ya faɗa imamu ahmad ita ya faɗa wal muzzi imamu muzzi ita ya faɗa wa kathiru min shafi'iyya da kuma da yawa daga cikin malaman shafi'iyya wannan shine abin da suke faɗa ka duba fatawul bari bi sharhi bi sharhi al-bukhari ibn hajar al-asqalani zaka ga wannan bayani wa fi wa fil kharashi fi sharhi dhalik yazo cikin littafin kharashi a sharhin wannan magana an yi ja'ala wasaɗuhu ka hai'ati sanam wato shine a sanya tsakiyar kabarin ya zamanto kamar sufar tozo wa inna mastu hibba zalika abinda yasa aka ce ana so kabari ya zama an yi masa sufar tozo li yuqrafa bihi dan a dinga gane shi dan a gane shi saboda in ba wannan ba wani zai dauka kawai wani dakali ne aka ko tunda dakali haka ake yi a yi shape ɗinsa ya zama kamar tebur ɗin nan an zo an cike shi wani ya zo ya ga an lelaye shi haka ya dan gaji kawai ya zaman sa a gurin ya dauka kawai wasu ne suka yi da kali amma yanzu aka yi shef dinsa ya yi tozo din nan duk wanda ya gani in dai ya saba zuwa makabarta ya san wannan kabari ne ko to shi sa ake so a yi haka dan kada a wulakanta kabari kowa ya zo ya gane wannan kabari ne wa in zida ala zalik in an dan ƙara shi akan haka fala ba bihi babu laifi ma'ana an dan ƙara shi ya zamanto wato a a'a wa fi muktasar khalil mun dan tsallake wata gaba wa fi muktasar khalil ya zo cikin littafin muktasar wa raf'a qabrin kashibirin musannaman da daga kabari ya zama yayi tudu kashibir kaman dani daya musannaman kuma ayi masa tozo haka malam mai muktasar yace ma'ana kabari ana so a daga shi ya rabu da kasa kar ya zama yayi lebur da kasa a dan daga shi ya rabu da kasa wato ka shibirin ku gyara na ga ya sa kaman kafirin ban sani ba ko kuna ku daidai ya samu kafirin ne ko ka shibirin kafirin to wanda aka sa mai kafirin ba kafirin ba ne ka shibirin eh sai a gyara ka shibirin an fahimta ko ma'ana malam mai muktasarul khalil yake ta warab'a warab'a qabrin da daga kabari ya rabu da ƙasa ka shibirin kaman shibir shine ɗani ɗaya tudun sai zamanto kaman daga ƙasa in an auna shi bai wuce ɗani ɗaya ba ba kuma a so ya zamanto an yi tara ƙasa him ya wuce kuma kima a ɗaga shi ya rabu da ƙasa gwargwadon ɗani ɗaya haka ragowar ƙasa kuma in babu buƙatar ta sai a babbaza ta a kusa da gurin ko a zuzzuba wa wasu kaburburan wanda su sun zaizai amma wani lokaci zai ga duk ƙasar da aka haƙo sai a ce sai an mayar ƙasarsa ce wani lokaci makocinsa ma da aka kai shi kusa da shi kabarinsa ya dan zaizaye ya kasar ya dan dan sabunta kasar sai a ce ai ba tashi bace duk ku tattaro ta wannan ce zai ga ana ana kwaso ta daga wancan kabarin ana da da ita nan kuma wannan yawanci za ka ga in yayi nauyin nan shine yasa da damuna yake ruftawa to saboda haka a zuba kasar gurgudan kima ba lalle duk kasar da aka tono sai an maida ita ba in aka zuba aka mayar aka yi tasnim ya zama yayi tozan nan kuma aka daga shi gurgudan shibir ko abin da ya dan doru akan shibir kadan to shikenan sai a bashi rago kasa kuma sai a yi amfani da ita ko a baje ta a gurin dan kan ruwa ya kwanta ko kuma a zuba a kaburburan da ake ganin sun ainihin wato zaizaye da haka bayan an daga kabarin gurgudan shibir dani daya musannaman sannan sai kuma a yi masa tasnim ma'ana a yi masa tozo wa fil kharashi fi sharhi dhalik ya zo a cikin kharashi a sharhin wannan magana an yi ja'ala wasaɗuhu ma'anarsa shine a sanya tsakiyar kabarin ka hay'atis sanam kamar siffar tozo wa inna mastuhibba zalika abin da yasa ake son ayi haka li yu'rafa bihi dan a gane shi a san cewa wannan kabari ne wa in zida ala zalika amma an dan ƙara akan shibir din fala ba asabi babu laifi duk da cewa kamar wasu malamai suna ganin abin da ya doro akan shibir din nan a share shi ina jin in ban manta ba wannan shine ra'ayin imamul qurtubi a cikin tafsirinsa in ka duba za ga abin da ya karu akan haka a share shi ba a so ya wuce shibir kenan za a zo a yi lura da yadda kaburbura suke to akwai kaburburan da yanayin yadda suke za a yanzu misali inda akwai hizba a abin da ya shafi makabarta akwai wanda suke masu tsaftace makabarta da abin nan to za ka ga za a yi rushe-rushe kamar yadda ake rushe-rushen gini dan a gyaggyara gurin za a ga wani ma an yi babakere gurin da za a binne wajen mutum uku shi kadai an zo an shafta akwai wanda za a ga an masa rumfa ma an makubba an masa bogula ko ba kwa gani a wasu makabartun zai ga mutum shi shi kadai ne amma an bogula da kofa shiga shi shi kadai wani kuma za a ga wannan abin din da za a sa a sa ainihin wato bulo a kewaye a sa kaza a sa kaza shi ma sai ga ya ci ainihin wato fili to duk ire-iren waɗannan kaga inda akwai hukumar da take kula da irin wannan wadda ainihin wato aka kafa to duk za ta iya kula ta dinga gyara irin wannan wa karahatu malik li raf'ihi wato karhanta karhancin imamu malik wajen daga kabarin mahamulatun ala raf'ihi bil bina wato ana fassara shi ne akan daukaka shi da gini saboda shi ma a wajen imamu malik ya hana ya karhanta a daga kabari sama da shibir to shine sai malam wannan yake masa ƙarin bayani da sharhi yake cewa abinda wannan magana ta Imam Malik take nufi ta karhanci shine wato ɗaukaka shi da gini amma in dai iya ƙasar ce aka ɗaga shi ya wuce shibir ɗin ba laifi amma in gini aka ɗaga aka sa shi aka kewaye shi haka ko kuma aka sa bulo aka gine shi to wannan shine Imam Malik yake magana akan an hana la raf'a turabihi alal ardi a'a ba wai ana ba wai ya karhanta ɗaga ƙasar kabarin ta rabu da ƙasa ba musannaman kuma ya zamanto an yi mata tozo in dai haka aka yi babu laifi ma'ana shi malam ne yake kokarin fassara maganar imam malik domin shi imam malik ya karhanta ɗaukaka kabari fiye da shibir to shine sai malam yake bayani yake cewa abinda imam maliku yake nufi da karhancin ɗaukaka kabari fiye da shibir da gini amma in ƙasar ce aka ɗaga ta ta wuce shibir ba laifi amma in gini ne aka zo aka ɗaukaka shi akan kabari to shi kuma shine imam maliku yake karhantawa wa ala hadha ta'awwalaha iyad akan haka ne shi kansa imamu malam iyad ya fassara waccan magana ta imam malik li'anna qabrahu alaihi salatu wassalam musallamu domin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa tozo kama fil bukhari kamar yadda yazo cikin bukhari wa kaza qabru abi bakrin wa umar haka kabarin sayyidina abubakar da kabarin sayyidina umar wa huwa athbatu min riwayati tasdihiha wannan shine yafi tabbata sama da ruwayar da tace tasdih a shafe saman kar ayi tozo akwai ruwaya da tazo da magana to kar a wato a shafe saman kar ayi tozo to sai malai yake cewa wannan ruwaya da tace ayi tozo din ita tafi tabbata sama da ruwaya da tace a shafe ayi rufi a saman kar a ainihin wato abin nan na fata an gane wa huwa athbatu min riwayati tasdihiha wannan ita tafi inganci sama da ruwaya da tace a shafe saman ya zama kaman an yi rufi ba tozo din ba li'annahu ra'ayu ahli alkitab wa shi'arur rawafid malam yake cewa domin yin hakan wato alama ce ra'ayi ne na yahudawa su ne suke yin kabarinsu kamar yadda na baka misali da kabarin raka su ne suke yin kabarinsu ba sa yin tozo ahalul kitab kenan da kiristoci da yahudawa war rawafid wa shi'arun rawafid kuma alama ce ta yan shi'a kabari a kimai tozo alama shi'a kenan su ma an ka kalli kaburburan su za ga su ma ba a yin tasnim din ina ba ta gane shi sa sai malai ke cewa wannan ra'ayi ne na ahalul kitab sannan alama ce irin ta rafidawa yan shi'a su ne waɗanda kaburburan su ba a yin tasnim da aka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da na sayyidina abubakar da na sayyidina umar duk gaba ɗayan su an musu taslim don haka ana so a yi taslim a cikin kabari wa fahimar lakhmiyu almudawwana ala karahati tasnim amma malan lakhmi shi abin da ya fahimta a cikin mudawwana maganar imam fatawar imam malik game da wannan magana ala karahati tasnim shi ma ya fahimci karhancin yin tasnim yin tozo ɗin ma'ana ɗaya daga cikin almajiran maliku lakami shi ma abu dawwana da imam malik ya yi maganar karhancin tasnim shi ma ko ya yi maganar karhanci shi ma abin da ya fahimta an karha imam maliku ya karhanta yin tasnim shi wannan tozo ɗin wa ilaihi ashara bi qawlihi kuma izuwa gare shi ne yayi ishara bi qawlihi da faɗinsa sa wa tu'wilat aidan an kuma karhanta aidan har wa yau ala karahatihi akan karhancin yin tasnim fayusaddahu to in ku an karhanta yin tasnim kenan sai a shafe shi kar a yi tozo din kenan wa da'afahu iyab amma iyab ya raunana wannan magana yace ba haka maliku yake nufi ba fa innal ma'rufa min madhhabina yace domin abin da yake sananne a mazhaban mu ta malikiya jawazu tasnim halaccin yi wa kabari tozo bal huwa sunnatu yace kai ba ma wai halacci ba shine sunna walam yunassa fil ummahati ala khilafihi walam yunassa ba a nassanta sabanin haka ba a cikin manya-manyan littattafai in ka duba ummahatul kutub manyan littattafai ba a nassanta sabanin wannan magana ba ta yin tasnim da haka kabari a yi masa tozo a yi masa tasnim shine ya dace dunna an fahimta can ba karashi ba ne da nake ta faɗa karshi ne wa fil karshi sai a gyara wa fil karshi ba karashi ba sharhi ne na muktasar karshi sharhi ne littafi ne na sharhin muktasar sayyid khalil a cikin fasulun fi salatin janaza wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ta'aziyatu yin ta'aziyya na diban an so haka an so idan an yi wa mutum mutuwa a je a yi masa ta'aziyya wa min alfaziha yana daga cikin lafuzan ta'aziyya har abin da za ka faɗa a wajen ta'aziyya ba a bakka ba shari'a sai da ta faɗa ta ce in ka je ga abin da za ka gaya wanda aka yi masa mutuwa yana daga cikin lafuzzan ta'aziyya kama fi sahihil bukhari kamar yadda hadithi ya zo cikin bukhari qauluhu sallallahu alaihi wa sallam faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba da ma nasa dan uwanka da ya rasu mahaifinka mahaifiyarka da ta rasu danka matarka mijinki da ya rasu da ma na Allah ne kuma ya karbi kayansa shine inna lillahi ma akhadha menene ne damuwa dan Allah ya karbi kayansa abun nan da Allah ya karba nasa ne ba na kowa bane nasa ne kuma ya ga dama ya karbe shi kaman yanda walahu ma abinda ya bayar ma nasa ne wa kullu shay'in kuma kowane abu da kake ganin sa indahu a wajen ubangiji bi ajalin musamma yana da ajali abun ambato kowane abu yana da lokaci li kulli ajalin kitab kowa yana da iya ajalin in lokacin yayi Allah zai karbi kayansa fal tasbir dan haka yi hakuri wal tahtasib ka nemi lada wajen Allah wannan shine kaman ta'aziya domin dama kalmar ta'aziya rarrashi a dan kwantar da hankalin mutum kowa na haka ne irin shi kamar yanzu ma ji Allah ji kansa Allah ya gafarta sai hakuri fa kowa haka ne kaga dan ma ba a sabo da ita amma inda ana sabo ai duk bai kamata hankali ya tashi ba wani ya mutu wani ce ta rasu duk ka gani a kwantowa da mutum hankali da haka kukan bashi da amfani a ci gaba da masa addu'a ka nemi ladar rasuwar dan uwanka ka nemi ladar rasuwar mataka ko danka ko yarka wajen Allah madaukakin sarki shine fal tasbir wal tatasib to tun da mutane yawanci ba larabci suke ji wakila wani za ka iya zuwa kana ta yi kuma ba zai fahimci kayan mai ta'aziyya ba to za ka iya fassara da hausa to ka shi ne dai abin da ake fassarawa to ya haƙuri kuma to shi kenan sai a ci gaba da haƙuri a nemi lada wajen allah maɗaukakin sarki eh kowa na haka ne kuma kowa yana da lokacin da allah ta'ala ya rubuta masa ko da haka abin da allah ya karɓa nasa ne wanda ya bayar nasa ne da haka a yi haƙuri ma'ana a kwantar da zuciyar dukkan kalmomin da za a amfani da su wajen rarrashi da kwantar da hankalin wanda aka yi masa rasuwa ya dan ji sanyi-sanyi a ransa to za a iya gaya masa matukar bai saba da shari'a ba an fahimta da aka ga hatta lafazin ta'aziyya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kaga in wanda yake mai karatu ne wanda ka je masa ta'aziyya kaga ba ya kai dogon bayani da Hausa ba kila kalmomin da wannan duk kalmomin Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta a ƙara Allah ya ƙara haƙuri duk wannan shine kalmomin to kaga kai in ka ka wanda wanda kaje masa ta'aziya ya san wannan hadisin kawai sai kaje ga masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib kenan kaga ma ta'aziya ina fata gane wannan ita ce ta'aziya duk wani abu kuma wasu abubuwa ne wasu shari'a ta yarda da su wasu kuma kawai mutane da suka kirkiro suna yin kayansu amma wannan shine lafazin ta'aziyya a kwantar da hankalin wanda aka yi masa rasuwa a rarrashe shi game da tashin hankali na rasuwa da ya samu na dan uwansa ko ɗansa ko wani nasa shine kalmar ta'aziyya to ana so yana daga cikin sunna yi wa wanda aka yi masa rasuwa ta'aziyya kuma ga kalmar ta'aziyyar an koya ma to ko ka yi wannan ta larabcin ko kuma ka duba ma'anoninta in ka je an yi wa mutum rasuwa sai ka yi amfani da irin yaren da yake ji sai ka fassara wannan kalma da ta zo ko wannan bayanai da suka zo a wannan hadisi sai gaya masa shi kenan ka yi ta'aziyya na fata an gane wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama tarku sabbil amwati wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama rashin zagin matattu wannan wajibi ne sunna ce wajiba in mutum ya mutu karka zage shi an gama karka zo ka to kai dai kawai dai Allah a dai sha'ani kawai ai wani kawai a to duk wannan sharhin ya riga ya tafi kawai ko ma me yi zai je tarar da kayansa amma ba a san la'anta da tsinewa matattu mutum ya riga ya mutu a dinga zaginsa ana la'antarsa to wannan babu ba a yi yana daga cikin sunna rayayye ma an ce ka kama bakin ka ka zage shi balle matacce so in aka ce mutum ya riga ya mutu to ya tafi zuwa ga abin da ya gabatar zai je tarar da kayansa wannan magana taka illa kawai ta kona wa ƴan uwansa da ƴaƴansa da waɗanda suka shaci abin ya shafa ka kona musu rai ya tafi su ma sun san irin tafiyar da ya dai ya dai tafi to amma kuma ai fami ne ka zo ka dinga cewa to kamar fa babanku ne fa da ya mutu yana kaza kaga wannan ai cin fuska ne ma ko kai in banda Allah ma mai gafara ne babu ka fa tuna ba fa kaza yanzu wannan da Allah ka dinga gaya wa mutum irin wannan ai kaga sai ku yi fada to saboda haka ba a zagin mutum bayan ya riga ya mutu wa fi sahih al-bukhari hadithi ya tabbata cikin bukhari an aisha radiyallahu anha qalat daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tasubbul amwat kar ku dinga zagin matattu fa innahum domin su dai matattun nan qad afdau ila ma qaddamu sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar in kirki mutum ya zai je tar da kayansa in mugu ya aikata zai je tarar da mugunsa yanzu kuma abu ne da ya dangance shi kuma sai yan uwansa to yanzu duk wata kalma mai muni in ka faɗa a kansa ba da shi kake ba da yan uwan kake shi sa ba za ka dinga la'anta ku kana zagin mutanen da sun riga sun mutu ba intaha bayanu dariqis sunnatul muhammadiyya anan ne bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tike ala sabili tambihil ukala sabida fadakarwa da jan hankali la ala sabilil ihsa ba dan a dinga fadan laifuffuka da ainihin wato aibukan mutane ba wannan hadisi imam bukhari wanda muka karanta ya wato na kar a zagi matattu imam bukhari ya ruwato cikin kitabul janaiz babu ma yunha min sabbil amwat akwai wa'anda kila ambatan laifuffukan su babu laifi saboda wata maslaha akwai wanda ya riga ya mutu to in an fahimci cewa ya dasa wasu wata guba ya tafi ya bata ya ɗora mutane musamman a ce mutum ya ja mutane ta fuskar addini akan bata kuma mutane har yanzu suna nan suna bin bata ba laifi a dinga faɗan irin abin da ya kuma a dinga fitowa ana karantar da mutane don kasu rudu da haka idan akwai maslahar da za ta sa a ambaci mamaci a aibata shi a faɗi irin kurakuransa da laifukansa wannan babu laifi ana iya faɗa saboda maslaha amma ba wata maslaha mutum ya riga ya tafi to me amfanin ka zo kana faɗar ma lijurhin bi mayyitin ilamu an fahimta dan ka zo kana ta dukan mamaci mai kai mai rayayye shi ne an dake shi zai ji zafi in an mintsine shi zai ji ciwo in an masa kaza zai kaza amma ma lijurhin bi mayyitin ilamu البدع في أمر الجنائز والمقابر وعليكم السلام نعم نعم نعم eh yana bukatar addu'a addu'ar ɗan uwansa musulmi ba ba lalle sai kai ta a gurin ba eh in kai a gurin Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa karka dauka dai wata addu'a ce ta musamman da lalle sai an yi ta a gurin ta'aziyya dai da ake cewa aje wa mutum ta'aziyya wannan shine kalmomi ne ta'aziyya rarrashi kenan shi aje a rarrashe shi game da irin rashin dan uwansa to babu laifi kuma a yi wa dan uwan nasa addu'a duk yana daga cikin abin da zai faranta masa Allah sarkiwa ne lokaci yayi to Allah madaukakin sarki ya sa kyawawan ayyukansa su bi shi Allah ya masa kaza Allah ya babu laifi kawai illa iyaka kuma zuwa da za a yi ta wahalar da mutane ko kuma a yi ta sa mutane su abin nan wani abu ma ba karanta ake sai a karanta ƙulhuwan lawo sau saba'in mutane suna sauri wani kasuwa za kuma gashi mun saba da ta'aziyar tsarin ta'aziyya ko ta waya kai wa mutum ya yi ko ku haɗu da shi a hanya amma yanzu duk laifi ne mu wani ma ba zai yafe ma laifin ba ya ce wai wani aka yi mutuwa wai sai a hanya ya haɗu maka ya yi mun ta'aziyya sai zama kuma wai laifi ne saboda kawai bai zo musamman wani ma kuma in ya zo ɗin bai zauna ba shi ma laifi ne ko ya zo ya yi ta'aziyar an fahimta gafa zuwa ya yi ta'aziyar kila ya addu'a sa to kuma ba dama ya tashi sai ya dan zauna ya minti talatin haka ko arba'in to da Allah ina dan uzuri a to ba komai ai ba komai amma yana zuwa in yi ta'aziyar ya tashi kuma shi ma ya laifi to duk za mu ji dai game da kila malam zai biyo da mu ta irin waɗannan abubuwa zaman makoki da karɓar ta'aziyya da waye duk za mu kila za mu ji su malam zai kakkawo kuma ya faɗi matsayin musulunci a kansu ina ba ta gani da haka dai ta'aziyya shine ko kai wa mutum kai da shi ko ka bugo masa waya ko ka je wajen sana'arsa ba lalle wani ma daga makabarta ka mata ta'aziyya ka tafi ka ba wai lalle sai an sake biyo shi gida ba kawai dama ta'aziyya ka ji hikimarta da aka an je da kai aka yi jana'iza aka komai aka binne bayan an binne shi ka zo ka samu mutum kuwa kaisa to kai masa taziya kenan ka tafiya ka kasuwa ko ka tafiya ka wajen aiki shike wanda bai samu zuwa gida ya same shi ba sai da ya koma aiki suka haɗu da shi a ofis ya mata aziya babu laifi wani kuma ma sai bayan ya gama ya koma kasuwa sannan ya mata aziya ba laifi wani baya kusa ma ya kira waya ya ji cewa ashe wani ya an maka rasuwa wani ya rasu ko wance ta rasu to to eh, Allah ta'ala ya ƙara haƙuri Allah ya kaza kai masa ta'aziya shikenan ya isa an fahimta duk ana so a nuna mana addinin musulunci wato addini ne na sauki babu takalifanci a cikin addini ba ya kallafa wa mutane lalle lalle wani abun ma da riya ba dan Allah ba kai ba lada zaka samu ba kuma ka zo kana yi ina fata an gane to wayannan abubuwan ba abinda Allah ta'ala ya fi so irin yin abinda yake so shi ba abinda kai kake so ko wani ka yake so ba abinda Allah ta'ala yake so ya shar'anta ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallam to shi ya kamata mu rike mu kankane ko da mun taso mun saba da wasu abubuwa sun shiga jiki sun bu tsoka sun bu jini sun bu kaza kaza kaza kaza to mu dinga kokari muna rarrage su a hankali shine amfanin karatu amma in dai za a yi ta zuwa ana karantar da mu muna jin ga hakikanin addini kuma mun je in reality wajen aiwatarwa ga kuma sabanin haka kuma ba mai magana kuma kai in kai magana a dinga ganin kaman kai ne ba daidai ba yanzu wayannan abubuwan duk in aka yi rasuwa ka bujiro da su sai a yi rigima da kai a dinga ganin kai daban ne ko kuma ka zo da wani addini daban kaga dai yanzu shehu usman dan bodiyo ne ba wanda ya isa ya ce ba mutumin kirki bane ko kuma yana tuhuma sa addini kuma littafin sa ne wannan so shi addinin nan da kake kallon sa ba na kowa bane na Allah ne kuma ya saukar da shi ya nuna ga yanda yake so a yi shi in ba za ka yi yanda yake so a yi shi ba to kuma ya rage naka su dai mala'iku ba 'yan gidanku ba ne an riga an ba su umarni in ka yi kaza su ba ka lada in ka yi saɓanin wannan kuma su ba ba su wannan umarnin ba ka ɓata wa kanka lokaci ka ɓata shekarunka kuma koma wajen allah ya tuhume ka akan kayi ba abin da shi ya yi ko ba shi abin da ya sa ka ba saboda alkunya ta zamantakewa saboda an taso iyaye da kakanni ana yi saboda haka al'ada gari take shikenan kuma sai a addini ya ki sakewa wannan fa shine aikin jihadin dan fodiyo da kaji an ce ya zo ya fa ba fa arna ya yaka ba fa musulmi ne waɗanda sun ajiye koyarwa addini al'adu sun yi katutu sun kane ne addini mutane duk suna ta yin al'adu su da sunan addini su ne faɗan fodiyo ya zo dinga ware tsakanin tsaba da tsakuwa a ce wannan tsaba ce wannan kwada kuke ganin da ta yi kama da tsaban nan ba tsaba ba ce tsakuwa ce aikin da ya zo ya ce kenan ya yi ta jan hankalin mutane ya yi ta ilmantar da maza ya ilmantar da mata har aka dinga kalubalantarsa don me yasa yake haɗa maza da mata saboda ya zo ta jahilci ya yi wa mutane katutu ya yi kanta haka ɗan fodiyo ya zo ya tarar kuma a ƙasar nan ƙasar hausa ya zo ya ta fafatawa ya yi ta yi ya tabbatar da addinin musulunci yanzu shi kansa wannan littafin ka yi mamaki don ka san shehu usman ɗan fodiyo ba ƙaramin malami ba ne ka duba wannan littafin da muke karanta shi ya wallafa nasa wanda yana daga cikin aikin da yayi ihya'u sunna sunnar annabi fa iri da muzu malan kuna kallo fa ta mutu ba bid'a ce take take rayuwa take filfilawa yazo yace to ga wani littafi ihya'u sunna araya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhmadul bid'a bid'an nan a kashe ta shehu usman dan fodiyo in da sauran littafai kana ganin bukhari a wata ƙasa yake waye a wata to ga shehu usman dan fodiyo shi ma dan wata ƙasa ne to amma mun ki mu dawo kan gaskiya muna son zuciya muna mun ki mu gaya wa juna gaskiya kawai ana ta tafiya a makauniyar tafiya aikin da shehu usman din ya zo ya dawo ya jaddada addini ana cewa shehu usman mujaddadi wannan addinin da ya zo ya jaddada komai ya dawo normal aka ci gaba da wato mu'amaloli irin na musulunci kuma bayan ya tafi kuma sai a koma gidan jiya kuma ka'ida duk lokacin da kawai za ka yi wannan magana wani sai ya ce kuma ka da shi kake saboda shi tsarin karatu haka yake kuma ina shan gaya muku haka shi karatu da kake kallonsa wallahi al'azim wani lokaci shi ma mai karatun karfin hali yake yana karanta shi ba ruwansa da karatu ba ruwansa da ba ruwansa da kai wahayi ne to aya da hadisi na ruwanta da kai da za a karanta aya ka ce an tsokane ka da kai ake ko an jawo wani hadisi ka ce wai da kai ake ita ba ta jin kunya kowa ayar qur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa baya kara kawai wata ran ka ji yake to ta tsakiyar gidanka tawa wallahi wani lokaci yake ji tsundum a cikin tirakarka a wani lokaci kawai ka ji aya ta yi kace kace cikin kasuwarka haka wani lokaci shi wa mai karatun ya ji wani lokaci billahi lazi bulala ake ta zabbada masa kawai dai ku kuke kallon sa yana ta yaƙe kawai amma wallahi da kansa yake karatun da ake da kansa yake dai karatu ba za a yi san zuciya a yi san rai ba za a karanta shi a yi wa mutane bayani to wannan shine gaskiyar al'amari da haka mu dinga kokari muna yakar san zuciya muna yakar al'adu gwargwado an san abubuwan sun jima sun shiga ciki amma makar ka manta fa duk dadewar da shegantaka ta yi duk dadewar da ba daidai ta yi ba ba ta zama daidai yanzu iblis ya dade shikenan iblisanci sai ya zama daidai saboda ya dade kawai yana iblisancinsa to saboda haka daidai sunansa daidai ko da mutane ba sa yi sai kai kadai sunansa daidai kuskure ku ko da duk gaba ɗaya mutanen garinku a haka suke kai ma kawo ka bi su duk kuskure sunansa kuskure ba ran da wai dan kun yi yawa a kansa za a ce to yanzu kuskuren nan tun da dai mutane sun rike shi ka'in da na'in to yanzu ya koma daidai dole daidai sunanta daidai ba daidai ba ba daidai ba gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ƙarya ce amma gaskiyar magana abin da ya shafi wato janaza a ƙasar hausa gaskiyar magana akwai gyare-gyare da yawa wannan ban mata kuma kabarta ba su ma can akwai irin al'adun da suna nan kala-kala ba karatu kuma in ka je ko a zaure in ka tambayi malam naga ana kaza a makabarta wai malam haka aka ce zai ce ba haka aka ce ba malamanmu na tsoro duk mun sha tambaye su malamanmu na zaure za su ce ba haka ba ne saboda ba don komai ba masu karatu ko makabarta aka je su jawo kai su koma gefe su shiru wani ne wanda ko lahallari bai sauke ba shi ke ba da umarni to kage abubuwa da abubuwa za su gyaru ko lahallari wallahi ba zai iya biya ba amma kuma shi ne ya tsaya ya kane kane akan kabarin shi zai ce kaza za yana kuma zazzare muku ido yana ga yana ba ku umarni kana ji ana ba daidai kuma ba wanda zai magana jama'a fa al'amarin nan ba haka wani lokaci su kuma in akwai manya a'a da Allah kar kuma ai jayayya ai nan ba gurin jayayya bane sai kuma a hana ayi bayani da wani ya zo ce a'a kar ai kaza yanzu hatta wajen kasan nan a ce a sa wannan azan da wani yayi magana a'a da Allah kar a ja kar a ja haka cin da dai haka ake menene a ciki shike to shi addini zai gyaru ko kuma an kai mai kananan shekaru ne a ce mara kunya ne kai tun kan a haife ka haka ake yi ya zaka zo ka ce wani kaza kaza kai kafi kowa karatu to su kuma masu shekarun masu karatun su kuma da in sun faɗa dole kai ka san masu karatu ne kuma in taka maka shekaru su ma masu shekaru ne to sun faɗa sun ce ba daidai ake ba aga dole kowa ya shigo amma kai ko kana da karatun in kai bayani sai a ce shekarun ka nawa ga yaushe ka fara karatun kawai rashin kunya za ku bi yara ne da yan zamani kaza kaza kaza amma aka samu ga malami yana karantar da mutane kuma yana bin mutane a zo wajen jana'iza in ya ga za a ya ce a ba haka addini ya ce ai ga yanda aka ce ga yanda kuma wallahi da suna magana za a ga wallahi abubuwa za su gyaru yanzu a ce an yi kamar janaza uku hudu biyar duk lokacin da za a je shi wannan dattijo gashi ga shekaru ga karatu zai bi mutane makabarta in an ya ga a ce je ce to jama'a ko da yake an dade ana yin kaza ba daidai bane kaza shine daidai kaza shine daidai jama'a a yi hakuri an jima akan wannan amma ba haka aka ce ai ba ga yanda aka ce ai ga yanda aka ce ai ga yanda aka ce ai ya zo a cikin littafi kaza kaza aka ce ai da haka mu yi hakuri in an zo irin wannan a dinga neman malamai su yi magana kar kowa kawai harkar addini kowa yana da ta cewa mutum ya kwana yana karatu ya wuni yana research amma wai kawai an zo harkar addini kowa ma shi ma yana malami ne kawai kowa shi ma zai ce duk da ban sani ba ma dai kaza ne yanzu mun sha faɗa wannan ba yanda za a yi ba yanda za a yi cikin ka yana ciwo ka je ka samu malamin zaure ya ce zai ma tiyata ka yadda kai ka san yana dilin ne da littattafan addini yana dilin ne da littattafan fiqhu da hadisi baka taba sanin sa a matsayin profession din sa likitanci bane ka ce masa nan ɗinka ya ce ai appendix ne zo nan ya ɗauko wata wuka ya wasa ta ba ka yadda ba ba za ka taba yadda ba ya kake ja baya yanzu ba za ka yi tawakkali da Allah ba wa man ya tawakkal ala Allah ya ta jama'a ya wallahi ba ka yadda amma harkar addini kowa ya tsundumo ciki kowa zai ce ga yanda za a kowa zai ce a yi nan kowa haka Allah ya kiyaye mala ya ce albidawu fi amril jana'iz wal maqabir bid'o'i gaba da abin da ya shafi ainihin wato jana'iza da kuma makabarta yanzu mun ji abinda ake so a yi a addinance mun ji wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam game da yanda ya kamata a yi wanka game da yanda ya kamata a yi wa gawa sallah game da yanda ya kamata a ɗauke ta a raka ta makabarta game da yanda ya kamata kabari ya zamanto da sauransu to sai kuma al'amarin da mutane ne suka kago suka shigo da shi cikin addini ba addini bane ko da kaga ana yi a garinku ko da an jima ana yi to ba addini bane malam zai faɗi wasu daga ciki domin shi ma ɗan ƙasar hausa ne wasu al'adun ya zo ya riske su wasu bidiyo'in shi ma ya yi faɗa da su kuma ga su ya rubuta a littafin da haka an ji su a yi haƙuri ba ni ba ne malam shehu usman ɗan fodiyo ne wa amma ma a hadasa nasu amma game da abin da mutane suka ƙirƙiro fi hadal babi a wannan babi allazi huwa babu amrul jana'iz wanda shine al'amarin da ya shafi jana'iza wal maqabir da makabarta min al bid'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan fa min zalika na daga cikin wannan bid'o'in qawlu man yulqinul mayyita fadin wanda zai lakanta wa wato wanda zai mutu kalmar shahada ya dinga ce masa qul la ilaha illallah kalmar qul din kawai in mutum yana yanayi an ga mutuwa zai kawai a dinga kalmar shahada kuma a dan kar a naci a dai in aka dan yi ta daya biyu sai a dan bari haka bayan minti daya biyu sai a sake maimaitawa haka haka in aka yi sa'a ya kama shikenan sai a yi shiru kamar yadda muka karanta a farkon babu to amma abin da yasa suka ce kar a ce qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa babban sabo talib qul la ilaha illallah to amma su malamai anan abin da suke gudu wai kar mutum ya ce ba zan ce ba tunda yanzu ka ce qul umar umartarsa kake ka ce la ilaha illallah yanzu umarni kake bashi shi ya san irin musibar da yake ciki ta zarar rai shi ya san irin tashin hankalin da yake gabansa shi ya san ga kuma shedanu suna nan kewaye da mutum dan dama lokacin gabar da suka fi sa ran su yi nasara akan ta kenan suna nan shedan yana gurin so yake jefa wata shubha ya jefa wani wata kalma ta shirka ko ta kafirci cikin bakinka ka cika da ita shikenan ya samu customer to a daidai wannan lokacin ga bala'i da zafin zaren rai kuma kai kuma kana ta cewa ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kila wannan ya sa ya ce kai ba zan fara ba to kaga kai ka jawo amma kawai ka yi kalmar shahadar kadai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah a faɗa haka in Allah ya sa ya yi tofi Allah ya masa tofiki ya faɗa shikenan wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj falyulakkinhu kalimata kalimata tauhid bi rifqin yalakkana masa kalmar tauhidi din nan kalmar shahada da tausasawa kar ya zama to kaman tsawa kake masa a'a a faɗa cikin tausasawa yanda Allah zai sa ya karba kar ya ga ga yanayin da yake ciki kuma ka zo ka tirsa ka tsare shi kamar kana tirsa shi sai yayi wani abu to kar ya rubokin kuma ya yi abin da ba shi ake bukata ba wa zalika bi an yaqula la ilaha illallah shine wato bi an yaqula la ilaha illallah yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah jaharan a bayyane shi wanda zai yi talqinin kenan yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka zaka dinga fada kal kalmar tayi tsawo ma ya zamanto tayi masa tsawo la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka za a fada duk wanda suke hayaniya ko suke abin nan a sallame su da gurin kamar yadda muka karanta satin da ya wuce in kuma ya faɗe ta to a tsit kar a sake wata magana wadda kuma zai sake shi ma ko ya maimaita abin da kuka faɗa ko ya ne ko wannan ya tuna masa ya faɗi wani abu daban sai ai shiru in Allah ya sa bai sake faɗa wata kalma ba ko da bayan sati ne sannan ya mutu ya cika da kalmar shahada Allah ka ba mu ikon cikawa da ita thumma yaskutu sa'atan sannan sai kuma shi mai fadar sai ya dan yi shiru dan wani lokaci haka thumma yu'iduha sannan ya kuma maimaita ta kadhalika kamar haka ya fito da ita a bayyana amma ya yi ta cikin sauki ila an yaqdiya ila an yaqdi wato har zuwa lokacin da mamaci zai zai cika shine ila an yaqdi har zuwa lokacin da mutum zai cika la yambagi an ya kula lahu baya dacewa ya dinga faɗa wa wanda zai mutu qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah aw ya liha ko ya lihu alaihi bidhalika ko kuma ya nace masa da faɗar haka shi yasa aka ce kare zaman to an nace a dai dan faɗa cikin sauki in an faɗa ɗaya biyu uku sai a dan shuru can aka ga bakinsa yana motsi a kasa kunne in aka ji ita ya faɗa shi kenan sai a yi shuru in kuma aka ji ba ita ya faɗa ba to sai a sake maimaita masa bayan wasu 'yan sakanni ko wasu 'yan mintuna haka haka har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai karɓi rayuwarsa wa min zalika yana daga cikin bid'a az-zikru inda ghasl mayyit yin zikiri lokacin wanke mamaci wannan bid'a ne ba wani zikiri da aka ce kar wani ma yazo ya ce maka ana yin addu'a lokacin wankan gawa ko ana yin wani zikiri ka ce a to tunda baka iya ba a nemo malam wani shi kadai ya iya ba a wani zikiri wajen yi wa gawa wanka hasali ma wani ya zo yi mata wanka ya dinga zikiri ya yi bida in ji shehu usman dan fodiyo kana ce in za a wanke mata hannu a ce kaza in za a yi mata wanke fuska a ce mata a ce kaza in za a yi mata tsarki a duk ba wani zikiri da aka shar'anta yi lokacin yi wa gawa wanka shi sa shehu usman dan fodiyo yake cewa wa min zalika na daga cikin bid'ar da shi shehu usman kila ya riske ta kuma mutane suna yi azzikiru yin zikiri inda gasilil mayyiti lokacin da za a yi umama ciwon kawo huwa bid'atun makaruha wannan bid'a ce wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahzar min hadhihi al-bid'ati al-ukhra yace musulmi ya guji kuma wannan wata bid'a daban ita kuma allati yaf'aluha aktharuhum wanda mafi yawan mutane suke yin ta wata bid'a ce yace wahiya an annal ghasila bid'ar ko ita ce shi mai wankan gawa idza bada fi ghasilil mayyit in ya fara wanke mamaci akhadha yadhkuru sai ya kama yin zikiri li kulli udwin ako ga kowace gaba ya gasiluhu da zai wanke zikiran ako wani zikiri min al azkar daga cikin zikirori wanda zai yi in an zo wanke gaba kaza akwai zikiri kaza in an zo yin kaza akwai zikiri kaza to malai yace ko da kaga da yawa mutane sun zo ga wankan gawa suna yi kar ka rudu da wannan bid'a wa min zalika yana daga cikin bid'a idkhalul qudin shigar da auduga dakhila duburul mayyit cikin duburan mamaci wa dakhila anfihi da tusa masa auduga cikin hancinsa wa halqihi da wa halqihi da makogoransa wani lokaci sai a danna masa ita har makogoro wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan keta alfarman mamaci ne da haka wannan bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka li'annahu harqun li hurmatil mayyit domin wannan keta alfarman mamaci ne وفي المدخل يازو تشكيل لتاب مدخل لابن الحاج وليحذر من هذه البدعة المكروهة مسلمية قجوانا بدعة أبرك أما بل الفئل المحرم يتي كي برما أيكيني أبن حرم تاوى الذي يفعله بعضهم واندوسو سكي أيك تاوى في هذا الزمان أولا زامن وهو شيني أنهم يخرقون حرمة الميت شيني ذاك ساميسو سنة كيت الفرما ممتش yursiluna fi duburihi qutnan kaga suna cusa auduga a duburarsa a bude audugar mamaci bayan ya mutu a dinga a bude duburarsa ana cusa auduga yace wannan keta alfarma mamaci ne wa kadhalika fi halqihi haka ma a makogoransa wa anfihi da hancinsa a dinga cuccusa da kunnansa ana cuccusa auduga wannan mala yace bid'a ne wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau ta'ayinu nahiyatin ayyana wata nahiya wani bangare yubda'u biha da wai da shi za a fara fi hamlin na'ashi wajen daukan makara wani lokaci za ga shi ma wannan ana a daga nan ake fara dauka eh ku ku yawa kai zaka fara daga daga daga yawa to sannan kai sai kuma ka wannan duk bid'a ne an fahimta kawai in na baya suka fara daga ba komai sai kuma na gaba su daga ina fata an gane da haka an zo wanda ya riga duk daga inda aka fara daga dama aka fara daga hagu aka fara daga gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa duk daga inda aka fara dauka babu wani wanda ya ce ga gurin da takamaimai ta nan za a fara daukan makara mamaci yana ciki za a dauki makara kuma a ce ga ta nahiyar da za a fara wannan ayyana wata nahiya a ce ta nan za a fara shi ma bid'a ne kar ka dauka wani addini ne kar wani ya zo ya dinga zazzara ido ya dinga cewa a kai kai kai ku tsaya ku tsaya kai za ka fara ajiya wannan duk zara idan barazana kawai ku rabu da shi ba matsala wace ta zazzara ido da nuna girma a'a magana ce ta kawai addini ne wannan abu mutum da addini ne sai a jira shari'a mai ta ce yanzu shari'a ta ce ɗaukan makara in an zo da gawa a ciki babu wani specific guri da aka ce ta nan za a fara shikenan duk wanda ya riga ya daga bangaransa su kenan rago su ma sai su kamo a daga amma ba daga wata nahiya da aka ce daga nan za a fara wa huwa bid'atun makruha wannan ita ma bid'a ce wa fi mukhtasar ya zo cikin littafin mukhtasar al-khalil mukhtasar khalil wa bada'a bi ayyi nahiyatin wanda zai dauki makara ya fara da ko daga kowane bangare kar ya ce sai bangare kaza ko daga bangare kaza ake fara daga kowane bangare mai daukan makara kawai ya fara wal muayyinu wanda kwa ya ayyana ya ce ta guri kaza za a fara in ji mai muktasar khalil shehu khalil ya ce mubtadi'un dan bid'a ne duk wanda ya ce ga ta nahiyar da za a fara to in ji shehu khalil ya ce mubtadi'un dan bid'a ne da aka bid'a ne ayyana wani guri a makara a ce ta nan za a fara an fahimci wannan wafil karshi ya zo a cikin littafin wato karshi shi sharhin muktasar khalil kenan fi sharhi zalik a cikin sharhin ainihin wato muktasar khalil ila ya koro bayani har zuwa inda yake cewa wajaza fi hamlin na'ashi ya halatta wajen ɗaukar makara bad'un farawa bi ayyi nahiyatin sha alhamilu ta duk inda mai ɗaukar ya so shi mai ɗaukan makarar da gawa a ciki ta duk inda ya ga dama ya ɗauka in ta kafa ya faro aka aka samu wani ya dago ta kafa babu damuwa sai wani ya kamo kuma wajen kan kenan sai a daga in wani kuma ta kan ya faro sannan wani shi kuma ya kamo ta kafafuwan babu laifi kana da zaɓin kai mai ɗaukan makara da gawa a ciki ka ɗauka duk ta inda ka ga dama ka ɗauka wanda ya ce a'a ta guri kaza ake fara to shine ya zo da sabon abu a addini fil yamin wal yasar ka gani ba ta dama ko ta hagu min muqaddam au mu'akhar ta gaba ko ta baya duk ta inda mutum ya dauka babu laifi wal mu'ayyinu lil jihati wanda yake ayyana wani wata jiha wani bangare yace ta nan za a fara daukan makara ka qauli ibn habib kaman yanda ibn habib yake fada yabda'u bi muqaddam yaminil mayyit ya fara da daukan bangaren dama na mamaci wa huwa muqaddam yasari sarir shine wai gaban bangaren hagu na makara din وقول أشحب يبدأ بمقدم يمين السرير shi kuma ashab yake cewa ya fara bi muqaddam yamin sarir da wato gaba bangaren daman makara thumma bi muakharihi sannan kuma sai a zo a dauka sannan sai kuma karshen baya thumma bi muqaddam yasari sarir sannan sai kuma a dawo gaba bangaren ainihin hagu na ita ainihin makara din thumma yahtimu bi muakhirihi sannan kuma a faro da sannan a cike da ƙarshen mubtadi'un bid'atan madhmuma duk wanda yace haka za yi inji ibnu ashab da kuma ibnu habib suka ce bid'a ce a zargi ha wani style ake misali mu dauka nan ce makarar to shi yanda yake faɗa a nan shi ashab yabda'u bi muqaddam yamini sarir to misali nan ne wajen kan sai a ce to kai na nan dama kamo sai ya kama sun mabi mu'akkarihi sannan sai kuma shi na nan daman da ya bangaren nan shi kuma sai ya kama sun mabi muƙaddam ya sari sarir sannan sai kuma shi na nan gaba bangaren hagu shi kuma za a ce to daga shi kuma ya daga sun ma yaktimu bi mu'akkirihi sannan shi kuma bangaren hagun ta baya shine na karshe shine wanda za a daga kansa kuma za a yi hoccaɓe zai a daga sama to wannan shi kuma sai a daga gaba daya to wannan wannan mala ya ce mubtadi'un wanda ya ce haka za a ɗauki makara ya zo da bid'a kuma bid'ar ma mala ya ce mazmumatun a zargi qalahu malikun fil muqaddima to shi ma kaji mala yake cewa in dai kai ba malike ne kana bin mazhabin malikiya to kaji malikiya yace haka maliku ya faɗa fil muqaddima a cikin littafin muqaddima to insha Allah sai mu tashi wa min zalika as-sayhatu bil buka magana koke koke kuma an zo ainihin wato in an yi mutuwa abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am kharshi eh ha ya shafi baya duk shine sharhin kharshi a wannan din ne sai ke sa kharashi amma kharshi din ne to ta dai cika amma a ciki dai na sako su yaraba ko nasu shi